alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون قال الله سبحانه وتعالى من سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله يا كنا لمكة wanda ya jawo ne kuke kafin cewa da Allah magana ce da mutanen maka magana ce ma da duk wanda ya kafin ce da Allah ta ba wa ta'ala sai ɗan adam kana cikin halitta da Allah me ya jawo ka kafin ce da Allah da ya halice ka a shi ne muhashi ya ce al'asul al'umu abin da kyau abin da fi kyau a nan a ɗauki cewa wannan magana ta kowa da kowa ce duk wanda ya kafin ce da Allah sawa'u kana muhadabu jinnan aukin sanjeje shi wanda ake magana da shi musulmi ne ko mutum in ana magana au gari ha da yauka maka yake ko ko daga wani ta cewa ne kai wanda ka fice da Allah ne ya ja ka ka fice da Allah ka hujja ta bayyana a cikin gare ka cewa akwai Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah shi ke tafi da komai naka shi ne ke wa kuntum alhali wa kasuku amma alhali da san ku matattu ne mutafa kuna da nuni bil afsali a tsakan mazaje a tsakan iyayen ku maza mata fa haya ku amma ku yi tsara da ta'ala ya raya ku ya gaji da raya ku alhali a cikin mahaifa wa duniya da kuma duniya min da ruhu ce ku da busa raya ce ku inda adam yana mahaifar mahaifiyarsa ake busa rai a jikinsa ya zama yana motsi yana ci daga wajen mahaifiyarsa ta yana sha daga wajen ta wani istifamu da ta ji wani istifamu na ma dole ban mamaki ai abun mamaki ne dan adam ko duk wata halitta ba da za ka fice da Allah ake za ka fice da Allah suna ba ta da hujja a kan yi kama ne ku dai nuna mamaki ne daga kafin su zuwa jami'in Buhari tare da cewa ga hujja ta tsaya ta tabbata a kansu aure sauri ko ko istimalin na uwansu ne an yi tsoron su ya dace ku haka yanzu ya dace ku haka sun mai sannan ubangiji ya karɓi ranku in nan ji ha ya ajiyar yayin karewar ajullan ku yayin karewar ajullan ku a tafi ku fi ha za ma ba da ku gano jerantawa a cikin wannan da abin da yake bayansa a fili yake a fili yake sai da bai da lafiyar ruhi wal mutu da mana kauna domin tsakanin gosare ga jikin ɗan adam da kuma ake ya mutu akan samu zamani mai tsawo gani wa bainal mawti wal ihya'i bil ba'thi zamanun akwai zamani mai tsawo tsakanin mutuwar mutum da kuma ake an raya shi ta fuskar an tashe shi kazalika haka ne kuma akwai zamani mai tsawo tsakanin raya ɗan adam da kuma yi masa sakayya a musu ayyuka suma yi musu fiyoyiko sannan kuma wani ya sake rara kudin ba su da tashi suma yi laifin da sannan kuma a ƙarshe ne duk abin da kuka yi ga Allah za ku koma duk abin da kuka yi to ga a ƙarshe ne ga Allah za ku koma kuwar dole za a mai da ku ba a da ba su da an tashi a kiyar ma kun da biyu ku yan kuka kai ya yi amalaikum da ayyukan ku wanda ubangiji da za ka koma ya ma sa kai a kan da abin da kai yanzu ya dace ka kafin shi da wannan kai da dace ba wa qala ubangiji ya faɗa dalilan alba dan nuna hujja akan tashin aljiyama lamma an sauro yayin da kafirai suke mutum tashin aljiyama a yi su gira ba wasu ba suna ganin magana da ban mamaki ba ake su mutu a tashin suna ganin cewa magana ce wanda take nesa قال تعالى وجد ما تعالى بالشيء أيضا من جاكم ناكم رابعا ذلك رجل بعيد yanzu wai a ce bayan sun mutu sun ga mutu bayan a ce wanda a dawo da su a ce a wannan dawowa ce wanda take nesa wa ka'a to ko ne هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم هو الذي خلقكم قبل من يشير ويهلككم باكي دين أبن يكي دنيا أي الأرض وما فيها Allah shi ya rasa muku duniya da abin da yake cikin ta wa muradu al'alam sufli ana nufin halitta da kasu da ni albayi da baki ɗayan ɓangarorin sa wa al-hali da jinsi alƙin kace a natin ali fil ali sai da ce jinsi ce bai shi wani da alali da sab'a ya haɗa da sassa bakwai gaba ɗaya ɗan sassa ɗaya da ta da ta kudu duk gaba an yi ta ne don shi ɗan adam duk wata halitta ta duniya an yi ta ne don ɗan adam wannan ne wannan ayar da ire-irenta ita ta sa wasu daga malamai ke cewa asali a cikin kowane abu ya zama ya halitta domin ko Allah ya yi shi ne don ɗan adam yadda wannan aya take faɗa shi yasa halarci alimi a ce abu haramun ne su wannan alimi al'asul fil ashiyai al-ibahar asali a cikin komai kowane abu a ce ya halatta a ce abu wannan kaza haramun ne to wannan alimi ne wani dalili ne ke kawowa a ce ya halatta a jami'an gaba ɗaya bisan take uri don ku amfana da shi wai ta ta biyu ku kisira ai za ta fatu al'aura ai da ku lura da lasa kuka lura da duniya wata da yura al'ahwali fiha da irin yadda ana ce saurawa a cikinta da abin da duniyar nan ta kunsa za ku tabbatar cewa wannan aikin ubangiji ne wanda yake gwani mai iko da kama an zalika fi ibadi kamaru tauhidi sai shi kanka da Allah ya faru daga wannan kisna da nan shi dan adam dangane da sauran halitta babban abin da ake nema daga gare shi duk wata halitta da zai duba ya zama wannan halitta tana ta shirya da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa dan adam in ya duba halitta ya zama da ta shirya da shi ga Allah ya ƙara sanin Allah ya ƙara fuskantar Allah to ya amfana da wannan halitta ke amma ya zama duban dan adam da halitta ya tsaya a kan ya amfana da halitta kawai amma bai san mahalicinta ba bai kula da mahalicinta ba to ya yi asarar sanin ta ga wannan halitta in an da ya dawo yanzu duniya jirgin ruwa ce wani nau'i na asara saboda ba a san da ake bincike a kan halitta ta Allah irin yanzu amma kuma abin haushi a binciken ba ana bincike ba ne yadda halittar za ta tsiriyar da masu binciken ga Allah da shi ya halitta halitta ana bincike ne ƙarƙari a tsara ƙwarewa a kan sanin halitta domin yi kusan halitta ba shi ne babban manufa ba babban manufa shi ne a san ne halitta wani da kaba ka wata ala wanda yake shi ne ya halitta shi yasa shi a musulunci ilimi wanda zai shirya da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ne babban ilimi da sauko na halittar Allah amma da kuma sanin naka ga halittar Allah ya tura ka akan sanin Allah tabaraka wa ta'ala wa qawluhu da yake da tafi bihi yau ba fara da shi ai zahiri da batini ai zahiri da batini shi ne baki ɗin abin da Allah ya halitta a mai zirgin ko ɗan adam ɗan adam ke amfani da su amma kuma da abin da zai cuci ɗan adam amma duk wani abu wanda zai cuci ɗan adam kan hajjiyati kamar ce zai wa a halin da kunamu wasu bayan zakoki da wani wannan to ita amfaninsa ga ɗan adam shi ne ɗan adam ya yi tuna da ita ba wani abu da za a ce Allah ya halitta sai ko akwai yi ba a cikin halittarsa da suke rike a hankula shi da sa ko da shi su ba tunani in sun zuba halittar Allah ba su ne ke fitowa daga zuciyarsu da ma ba su sai ko a jikin ce ubangiji sarki ya zama ta gare ka wannan halitta ta ka ba ka yi ta ne don wasa ba shi yasa ya yi aka gaba da yawan shafi yana kare ta gare shi daga hikimar halittar kuda sai ba da amsa da faɗinsa mazannata ne gudu Allah ya yi kuda ne don ya nuna kaskanci ga sarari yana sarki yana ci da kansa yana girma kai yana komi ana korar jama'a daga wajen amma sai aka guda ya zo ya hau kan mutum wani lokacin ma da lalata kuda ya ringa neman shiga ido da ba su da kuma kuda ya fita da hankali irin yake yana son shiga ido yana wajen ido ɗaya sai da hankalinsa ya tashi ya zo da yake wani kawai kawai ne in kawai kawai wani alƙali mai takama da nutsuwa shi in ya zauna har ya tashi zai zauna ya awa shida bakwai amma ba za ka ga yin mutu da wata gaba da ya ce magana ko saboda nuna shi ba da tsaron rannan yana zaune yana irin wannan halin za su ba sai Allah ya aiko masa guda ba gudan nan sai ya hau kan nan yanzu wanda ka za a so yi mutu sai ya ɗarin da motsa fuskar da zai haka a hankali a hankali ko guda zai tashi guda ya tashi amma bai daɗe ba sai ya dawo kuma abin haushi da gudun ya dawo sai ya sauka wajen gefen ya sai a biya damu alƙali ne da awon rutuwa ya sa ya je ya yana rufe idan ya buɗe wanda za a iya zauna ba za ka ga ya rufe idan ya buɗe ba wanda duk da ke kallon ba ruwansa saboda mutuwa ai mai mutuwa ne guda ya ke tashi a biya da ba alƙali shan alƙali ya ɗan motsa hannunsa ne ko guda zai tashi guda ya ki tashi abu ne da ya dama alƙali a ƙarshe sai da ya ɗaga hannun ya burki wajen gidan nan ko kuna zai tashi shi ne ke cewa kai ikon Allah ya kai inda Anan ikon Allah ya kai inda ya kai gashi an kawo mu abin da shi ya mutu tsari na lokaci ɗaya kuma da abu wanda yake da raunin آية تذكر سورة الحج تكي نونا يا أيها الناس ولوا مسلمة فاستمعوا لها إن الذين يدعون من دون الله لا يخلقون ذبابا ولا يستمعون له ويخلقون ذباب الشعر لا تجدوا منه وعرف الثالث والمأمون wani ce a wasuwa shi wani abu ne shi wani abu ne a haifo masa guda wurin shi ya fata masa baya yayin ya ba yana ji yana ganin ko ba to ya zai an nuna masa cewa shi din nan kurarre ne ba wani ba wani abu ne bane ba wani abu ne to a sun masarwa ila sabai sannan ubangiji ya yi nufi istawa a nan ma'anarta ya yi nufi ba da hanyar alam ba ya halitta kasa a ai kasa da ai ya nufi ila sabai ke zuwa sama fasawwa hunna ya daidaita halittar sama alamiru ya zo ila sabai lamirin da aka kawo zan ya kashe hunna ya koma zuwa sama da an ga hadira da jin domin ko da yake alaka sai an kawo ta mufra da an ce sama da ce samawa ta ba amma amanan jin ne al'ayat ilai domin daga baya ko da take saba ta yace amma an mai da ita bakwai domin haka rahu da sauka samawa ta ci yau mai ne to da ai san yara ai mai da ita sammai bakwai kamar fi ayatul qur'an kamar da yake hazuwa cikin aya wata aya ta kuntu na fakara hudu sama samawa ubangiji ya hukunta su ya halice su ya mai da su sammai bakwai a wahon kulshin rai ubangiji masani ne da komai a ubangiji kwanan wata ala masani ne da komai ba wani abu da yake ya fita daga sanin allah a mujmana wa mufassar da a gaba daya da kuma musa tafsiri afala ta abin da nuna yanzu da ba fara suna ba أن القادر على خلق ذلك ابتداء مثل شروع وجد ليس لطيف وكانت هو الذي فرقه وهو أظنكم على هذه ياتي في الجنة سمع أن أدم يمشي أسمع أقالوا على أدم wato ne shi an fata ta ce girman sama har wani nan ne iko ne su ne da ku wannan ya isa babban suna ga ya isa babban suna ga dan adam ya dawo ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala ne dai ya dubi halittar Allah ya ga girmanta ya ga shi kansa ba komai ba ne ai ya isa ya dawo ya fi Allah. To, da harkar sabawa to lari ta kuma min haƙƙin da. Da harkar sabawa to lari a kuma min haƙƙin da. Yadda Allah ya halittu sama ya halittu kansa ya ya fi girma daga halittar mutane. To, وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء والحمل نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك وقد يرويه سبحانه وتعالى يأتي للملائكة كملائكة wato an dawo ana ƙara faɗakar da ɗan adam duk da irin ɗaukaka da Allah ya ba shi tun farko. Don kowannen zai sa ya gode wa Allah in ya so ya dawo mai isna ya bi ubangiji tabaraka wa ta'ala biyayya da ta dace biyayya da ta dace daga gare shi domin a matsayin dan adam na halitta Allah a dama ba abin da ya dace daga gare shi in ba yin biyayya cikakkiya ga Allah tabaraka wa ta'ala ba in ba abin da Allah ya faɗa da abin da aka ce ya yi ya yi abin da aka ce ya bari ya bari mutumin da yake a halittar da take tun farko an halicce ta da ɗaukakawa an a ce daga baya kuma kai dan adam ka dawo ka mutunce da daukakawa da Allah ya ma ai abin da daidai ba a ba san me ake ba ba ba illa ba wato rashin kirki irin rashin kirki dan adam din da ya jira wa Allah ba saboda duk gata duk daukaka Allah ya daukaka bane kai Allah ya daukaka jinsin mutane shi yasa kuma mutumin da bai gano wannan daukakar da aka yi masa ba bai ba Allah ba ai yayi mutunci babban mutunci واذكر يا عمر نعم عمر صلى الله عليه وسلم إذ قال ربك وكتب أبيدي يتي للملائكة كملائكة إني جائل في الأرض خليفة حقيقة لذا سمي خليفة أنا وعدني يحلفني تزي ما يمن في تنفيذ أحكامي فيها أتذكر كنت كنت أنا أشين دنيا وهو آدم وعين ولن خليفة لأن تبارك وتعالى الدنيا شيني ألف آدم wato ba bi ma'ana annahu qa'imun bil khilafati ana nufin shi dan adam zai sa da khilafa daga ubangiji wa hikmatu ja'alihi halifatan hikimar da suke cikin sanya dan adam ya zama halifa na Allah a nan doron ƙasa ar-rahmatu lil ibad dan tausasawa ga bayi da kuma nuna daukaka ga shi jinsin dan adam la rikira lillahi lahu ba wajen Allah yana bukata a ce yana da halifa ba wa zalika wannan abin da yasa aka ce ba za a yi halifa domin su baye ba su da iko su da karɓar umarni ko hani daga Allah kai tsaye in ba da wasu da in ba wasu da bal wala juwa su da ti malaki haka nan ma ba za su iya karɓa ba idan da a ce mala'ika aka sa ya zamo shi ne wasu da tsakanin sauran mutane da Allah domin in yana suka suka mala'ika ya za a karɓa da gare shi ai karɓa da gare shi ya fi ƙarfin inda aka faɗa ne a yasu wasu ban an walau da Allahu malakan na da Allahu rajula ai da ma za a aiko mala'ika ga mutane to dole sai dai mala'ikan nan ya zo musu da siffar mutane ranar da siffar mutane wani zo musu da siffar mutane ba cewa za su yi ai mutum bane ai ba mala'ika ne ba wannan rahmatin shi yasa yana daga rahmar Allah da kyautata wasa ga bayi da kyautata wa ga bayi in salu rusulun alkhairi ya aiko manzanni daga cikin mutane qalu sai malaiku suka ce da ubangiji ataj'al fiha man yusilu fiha yanzu ka sanya a doron ƙasa wanda zai ɓanna a cikin ta bil ma'asi da saban Allah da saban Allah wato wanda aka ce za a sa ɗin shine annabi Adam ai fa huwa abul bashir shine uban dukkan mutane والخليفة الأول شيء خليفة لله لفوقه باعتبار عالم الأجساد وأن استناد حلتا في الزكرة أما باعتبار أدوبة حلتا تراوك وخليفة لفوقه كأن شيء شبههم عن محمد صلى الله عليه وسلم آتية مثلا الله ابن الفاجر يشي سوى kalifi imanin shahidun bi umuwati ni ko da yake ni dan adam ne a tura to amma ni ina da ma'ana a cikin shi adam din wanda ta shaida da cewa ni ne asalin sa shi yasa shi ilal farin ina faɗa wannan baiti ne kama a kan harshen halarar muhammadiyya sallallahu alaihi wasallam ko da yake manzo sallallahu alaihi wasallam daga guri annabi adam ne amma kuma shi kansa annabi adam din daga harshen manzon Allah aka halice shi yasa ashe kenan kamar shi ne reshe kamar annabi adam annan reshe ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa huwa ma huwa min ajli al kalmar adam an ɗauko ta ne daga kalmar alimul ali saman ƙasa saboda ana da shi da baki ɗayan ɓangarori na ƙasa juzuki ɓangarori sittin ne wannan ne sa ɗabi'ar ƴaƴan annaba adam ta zamo ɗabi'u har sittin wannan ne sa kafarar zihari ko azumi wanda ya kare azumin ramadan da gangan al'aka ce ya azumi sittin ko ya ci da mutumin sittin وعاش من العمر تسعين ألف jiz'a ne ake وستين wasu ستين annabi adam ya rayu shekaru ɗari tara da sittin وما مات حتى kafin a ce annabi adam ya mutu sai da ya ga mutum dubu ɗari daga 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yan 'ya'yan 'ya'yansa أما الأرض wanda suka raya ƙasa da nau'o'in sana- sana'o'i والملائكة المخاطبون wal mala'ikatul muhadabuna mala'ikun nan da aka yi magana da su يعتمد أنهم ta yi su zama nau'in da ake kira jami'in ولئن كان إبليس jagoransu shi ne iblis أن الله خلق خلقه domin da da farko Allah ya halitta halitta سكنهم الأرض ya sa su suka zauna a nan duniya يسمون بين ana kira wannan الجبال halitta bane jani فألتفت في a الأرض kai banna a duniya سلط الله عليهم suna ubangiji ya sallaka wannan mala'ikun a kansu فطردوهم suka kore su فصدموا suka بأمر ci gaba da zama a inda wa'ancan bane jani da suke da zama ويعتمد ta yi kuma ya zama magana ana yi ga ɗaya ga baki ɗaya mala'iku suka ce suka sun ya ce da wanda zai ɓanna a da saɓa ma da nau'o'in saɓa ma ai da kuna rubu wata shahawiyya ai da abin da ƙarfi na sha'awa zai hukunta ɗan adam ɗan yi shi da ƙarfi na sha'awa a wanda wannan ƙarfi na sha'awa kan sa wani lokacin ya saɓa wa Allah ta baraka wa ta'ala inda ya iya wato kare wannan ƙarfin ba inda iya kontrolin ɗin wannan ƙarfin na sha'awa da aka sa a cikin sa wa qawluhu da yake wani suku jama'a idan da zuwa jinai ajin hukuta ran wata garadiya me yake kawo kashe-kashe abin hukuntawa ƙarfi na fushi asalin kisa fushi ke haddasa kayu wajen zaka da shi wannan ba fushin ba ne wani dalili ne amma dai asalin dalilin da ke sa a yi kisa fushi fushi shi ne kan gaba a tayo wanda aka fuka daɗin daga shi ba zai iya kisan ba ya samu wani kuma wanda shi kuma abin da ya dame shi ya samu kuɗi a ba shi kuɗin a kai ne kaga shi wannan da aka ba shi kuɗi ya kisan ba fushi ba ne ya san amma dai son kuɗi wanda shi kuma so da yawa shi ɗin ma son kuɗin me yake haddasawa fushi saboda galibi aka nemi kuɗi ne don a fi ƙarfin reni saboda an an yi wa mutum abin da yake reni ya zamo ya fusata ya ce to ai maganin haka ba za a samu kuɗi in ya yi kuɗi ai ya fi ƙarfin a fusata shi Eh, shi yasa a ƙarshe dai sai a ga kamar wannan dai fushin shi yake haddasawa ta tsayawa sai da kan sai an samu kuɗi da sauran su so yawa wannan fushin ne da yake sawa bayan fil insani salasata ashiya domin shi ɗan adam ya ƙunshi abubuwa uku watan sha'awar da akwai ƙarfi na sha'awa قوة بدنية akwai kuma ƙarfi na fushi وقوة akwai kuma بدنية ƙarfi na hankali فضل الأولين fadil ulayaini ya zuru na kasu فضل النقص da gudaji na farko shine ƙarfi na sha'awa da ƙarfi na fushi ake samun tawaya ake samun duk wata illa a cikin bani adam وجل أخيرته ya zuru da kabara amma kuma da wato ƙarfi na ƙarfi shi ne ƙarfin hankali wannan ke kawo wa ɗan adam cika wal faru da fifiko a nan da mala'iku za su ba Allah amsa sai zama sun yi duba ne ga karfin guda biyu na farko karfin sha'awa da karfin fushi amma ba su yi duba ga karfi na uku da Allah ya sanya ga ɗan adam ba shi ne karfin hankali shi ne karfin hankali a wani fiko jama'a wanda zai dinga zubta jinai ya wato dinkatari da kisa kama fa'alin banu jami irin yadda banu jahal suka aikata wa kanu fiha da banu jahal ne su suke wannan duniya falan ma amsadu da suka yi banna bannan su ta kai inda ta kai sallallahu alaihi wa mala'ikata Allah ya koma mala'iku gare su fadar ruhum ila jaza'il wal jibal suka kore su zuwa kubarai da cikin koguna a da shekuna da kuma kan ruwan wasu wani hannu nusajjihu alhali mu muna tasbihi gare ka متلبسين بحمدك من عمرها تسليم ليبو ذلك أي نقول سبحان الله وبحمده أي من أسروا سبحان الله وبحمده تو- آه، وفي هذه الآية أمور ita wannan ayar da ake karantawa ta kunshi lamura minha yana daga lamuran da ayar nan ta kunsa da shawaratul azimi lil hakim cewa shi girman mai girma kan wannan girman nasa ya hana shi yin shawara da wanda yake ganin wulakantacce tunda duk girma akwai kamar girman Allah amma kuma gashi Allah yake faɗa wa mala'iku kamar shawarar su yi wala ba sa fiha ai ba ne shi a cikin yin shawara ko da ga wanda ake ganin wulakantacce ne bai isa kome ba me yasa misali filaki domin shi wanda yake wulakantaccen a ƙara jawo hankalinsa sai ya zama an ƙara jawo hankalinsa ta yi ma da haka kuma a ƙara fahimtar da shi wasu abubuwa ƙara ta'ala shi yasa wani da yake ga manzansa wanda ya fi dukkan halitta fahimta ya fi dukkan halitta hange ya fi dukkan halitta sani amma tare da haka Allah yake da shi wa shawarun lamari kai shawara da sabanka kai shawara da al'ummarka a duk wani lamari wajen ha yana cikin hikimomin da suke cikin wannan aya ko lamarin da suke cikin wannan aya izharu anzil malaikati an ilmil gaibi bayyana gajiyar malaiku daga sanin abin da yake gaibi yana daga hikimomin da ke cikin wannan aya bayyana fifikon annabi adam akan mala'iku wa fifikon su ga mala'iku yana daga hikimar da za a fahimta daga wannan aya hikimomin da za a fahimta daga wannan aya cewa ba daidai ba ne a ce za a ba alheri mai yawa saboda shari ɗan ƙanƙani domin su mutane galib alherin su ya fi yawa galib shari ya fi ƙarfin sharin su
فإن منهم الأنبياء الأنبياء والرسل والأولياء ومن إلا شوى كان أنا إلا شوى متاني أما أكتنس أي أنسى ما أنبا وأنما معصومين أنسى ممنزني أنسى مولي وإن لم يكن منهم إلا أتي أكتن جنس كان أدم إلا لا أسام قوة وما في وأن إيك بأتي بدي كيكيني sai shugaban ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a ai wannan kai da ya isa da ya wadatar to a wani lokacin su zaka muna tsarkake ka ya ubangiji nunan tuka muna tsarkake ka amma na yanzu muka daga duk abin da bai kamata ba gare ka wallahu za'ida da aka ce lokacin su naka lamun za'ida ce wato sila ce na kafa magana asali ba a ce lokacin su ka wal jumratuha dole wannan mutum zai ba zika dole sai haliya ai fa na mu a hakuri bismillah ai mun tafi cancanta a ce an mai da mu halifofi lasa ba kasudu wato min zalika al-itirar ala Allah malaiku da suka suka faɗi wannan magana ba wai suna nufin su nuna jayayya ga Allah ba wala shi kara adama ba wai suna nufin su lakanta annabi adam ba wa yana zalika da talab jawabi yurihu min al-ana a kun faɗa abin da suka faɗa ne dan suna son a ba su amsa amsar da za ka hutar da su daga wahala ai su waka asil mashuratu min Allah lahu illa Allah sai da ya shawara da su da zai halitta dan adam ubangiji ya ce da su in yi alam ma la ta'lamu ni na san abin da basu sani ba min al maslaha na daga maslaha suke lafi adam a cikin sanya annabi adam ya zama halifa ta a doran kasa a bayan kasa wa na zuri ya taubi mul musiu wal afi cewa zuriyar ƴaƴansa a cikin su za a samu da biyayya ga Allah za a samu ya saba wa Allah sai farul adu bainahum sai adalci ya bayyana tsakanin su biyayya ya samu kyakkyawar ƙarshe ya saba Allah ya samu mummunan ƙarshe faƙalu sai malatu ta ce nan ya haluka rabbuna halkan akrama alayhi binna wala alam ai da kun ba Allah ya ce Allah ya halitta wata halitta wanda ta fi girma a wajen tafiye da mu ko wanda ta fi mu ilimi da sarkina na domin duk wata halitta da za a yi ai mun an fara halittar mu kafin a halicce ta wani kuɗi na ma rere domin mun ga abin da duk wata halitta da za a halitta ne ba ta gani ba taraka ta'ala adam ubangiji tabaraka ta'ala ya ta annabi adam ne a jinin ƙarfi ai wace ha daga fuskar ƙasa da an kabara min ha kabrata min jami'i alwani shi ne ya danko danki daga ƙasar daga baki ɗayan launonin wa ujilat fil miyahin mutalifa aka kwaɓa wannan yankin na ƙasa da aka danko daga baki ɗayan nau'o'in ƙasa aka kwaɓa ta da ruwaye iri daban-daban وسواه من جديد ثالثة ورفع فيه روحه يبوس رأسه فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمالا dan adam annab adam ya zamo mai kai mai ji mai motsi bayan da yana a sandare bayan da yana a sandare to علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إن أنبئوني فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وآدم آدم الأسماء من يستند أن آدم سنعي أسماء المسميات سنعي الذين أنبته كلها جماعة فهو أبو جماعة فتاوى أن آدم سنعي سبا أتم أفعى هل babban akushi wal kusaya da karamin akushi wal faswata da kakwari wa kusaya da karamari wani nigira fata da mara da ake ɗiban abinci da ita da an alƙaji kan jikin ilma dan da cewa ubangiji ya sanya sanin waɗannan a zuciyar annaba adam kuma arara sannan kuma ubangiji ya fitarar da waɗannan abubuwan ambato ai musamman ya ce abubuwan ambata wa fi ka gani bulukala da ba ce a wani ba an da da masu hankali akan marasa hankali yadda da ya fi jarar da su alal mala'ikati ga mala'iku fa qala lahu yace da mala'ikun ka fitan dan yi musu urus an bi uni bi asma'i haula ku ba ni labari da suna an wa'annan al-musamma ya ta abiban ambatan in kun musali ne in dai ku masu gaskiya ne ce a ne la a rubu a alama minkum a cikin cewa ne ba zan halittu wanda ya fi ku ilimi ba in dai gaskiya ne da awar da kuka ce ilimi to ku faɗa mu sunan wannan aw annakum ahaqqu min hilakat haka in ko kuma da wanda kuka ji cewa ku kowa cancanta ku zamo halifa ta a bayan kasa wannan ya nuna a shi wanda zai zama halifa sai wanda yake mai ilimi wanda zai zo tsahin sai mai ilimi wanda babu shafi dan alayhi ma kana in din shari'a ce an kawo sharadin shi ne kundu amma jawabin ba a faɗa ba to shi ne an in kun misali ina faɗa bi oni da asma'i haula in dai magana da kuka faɗa a baya gaskiya ce to ku ban gaba da sunayen waɗannan قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا لما لا يكون سبحانك ubangiji sarki ya tabbata gare ka tanzihan laka an al-intirari alayka ubangiji ka abin tsarkakewa ne daga ake kai faɗi magana wani ya ce zai jayayya da magana hakkin halitta abin da duk Allah ya faɗa su sallah ba a ce a tsaya jayayya ko cewa ko kuma ka zafa ko kuma ka zafa a la yi mana salatu ta ce hakika mu ba mu da ilimi illa ma Allah sana'iyya sai ko abin da ka sanar da mu shi in na kaji a kai a ubangiji anta kai ne wato anta din kaji dole kaji kaji ne ga kafin wani ko da yake kafin lamiri ne na nasba amma da za a kawo kaji ne da aka kawo lamiri na rafa ko yaushe za a yi kaji din lamiri kowane iri in dai mutasiri ne to ana yin taki da ne da lamiri na rafa mufassiri za a ce ji ita ni anta ko jiki duka anta ko barar ku duka anta an ko shi ka'ida kenan sai a nariri wanda yake mutasili daidai na raf'a ne ko na nasba ko na jarra in za a ta sa ana yi ne da nariri mufassili na raf'a wani kai ne masani alhakin gwani allazi la yazu shay'un an ilmihi wanda ba abin da yake fita daga ilimin sa wani kidadi da hikimarsa قال تعالى من تبارك وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكفرون قال تعالى من تعالى يا آدم كآدم an biyu ka ba mala'iku labari ayin mala'ikata ai ka ba mala'iku labari da asma'i da sunayen ayin musamman ya ce a ribar ambata basan ma kula shi in bisne annan ne fa annabi adam ya rinka kiran komai da sunansa wannan da kuka gani shi ne abu kaza wanda kana hikimata wanda fi hulika laha ya mace kima da ta sa aka halitta Allah ya yi wannan ne dan ai kaza da shi wannan lokaci shi ne kaza Allah ya yi shi ne dan ai kaza da shi wannan lokaci shi ne kaza Allah ya yi shi ne dan ai kaza da shi falamma an ba'ahum ya asra'i yanda annabi adam ya gaba ba mala'iku labari da sunayen abubuwa qala ta'ala sai wani da yake da mala'ikun tawbiya dan yi musu ur kamar yi musu fada alaku lakum ashe da mun ba fada muku ba in ya rabu ga subhanahu wa ta'ala cewa ni ne na san abin da yake koye a sammai da kasai ma gaba shi ma abin da ya koya a cikin su wa alamu ma tuzuna na san abin da ke bayyana wa tuzuruna abin da ke bayyana wa mai ƙaunin mu aka ɗaukiya mai musulciya da kuke fatan cewa a yanzu ubangiji ka sanya a doron ƙasa wanda zai zo yana falla a doron ƙasa wa ma gudun ka tumuna da kuma abin da kuke koyarwa tun ke wurona abin da kuke koyarwa mai ƙaunin mu daga fadan ku nan ya rufa Allah wa akrama alaihi min la wala alam bayan da za a ce Allah ya halitta wata halitta da tafi girma a wajensa fiye da mu ko tafi mu sani to an nuna muku an halitta halitta da ta girma an nuna muku an halitta halitta da ta fi sani
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين واذكر كثيرا إذ قلنا وكثيرا لم كثير للملائكة لملائكة wato nan da aka ce aka zarfi yaran turkiya don su kuma nan su bi hukun da ke shi akwai wata magana da ta rage ana wa huwa magana da ta rage ba a faɗa ba shi ne ita ce ana fitarar ayati cewa abinda ayan nan take hukuntawa anna adama alimal asma'a wal musammayat shi ne ce abinda ayan take hukuntawa shi ne cewa annabi adam ya san sunaye na abubuwa ya san abubuwan da aka bai wa sunaye wani kuma na kawai busiri islam da tamziya amma za ka dubi magana busiri wanda ya kada a hamziya sai a ga abin da yake suke hukuntawa da yadda busiri yake ya kada su ulumi min alamin min alamin gaibi wa min hali adam al-asma'u ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kai ne aka ba ainihin ilima daga ubangiji wanda ya san da abin da yake koyayye an ba annabi adam sunaye ne daga ciki sai annabi adam suna kadai ya sani amma kai ya rasul Allah kai ne kasan ainihin ilimin to abin da wannan magana ta busiri za ta hukunta anna adama shine shine cewa shi annabi adam aliman asma'a dole musamman ya san sunayen amma bai san abubuwan da aka ba sunayen ba sai kun bai da huwa bai da ayatu mukhalafa ashe kenan sai a ce an gano sabani tsakanin abin da aya ta zo da shi da kuma abin da shi busiri ya zo da shi wal haqu amma magana da take gaskiya annahu la muhalafata cewa ba sa bani ilmul musammayati domin sanin abin da aka yi mai wa suna yakan lizunta daga sanin sunaye domin an bijirar da abin an matan gare shi da farko shi yasa maganar nan ta kofiri abin da yake nufi da ita inda yake naka za ku zo ne ai asalinta ya zama ilimin annabi adam kenan a matsukowa ne daga annabi musallallahu alaihi wasallam domin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko iya asalin uluri shi an ba shi asalin ilimin wanda aka ba na da ilimin rikin aka ba amma asalin na wajen manzon Allah kai manzon Allah an ba shi wa asalin kulli kamari asalin duk wata shiga duk wata shiga a cikin halitta to asalin ta manzon Allah aka ba wanda aka ba wannan shikar bayan manzon Allah to reshen ake ba shi amma asalin na wajen manzon Allah ibnu bashishin a salatin sa mai shuhura inda yake wata nazarin ulum adama daga gare ka ne ya rasulullah ilman annabi adam ta farko gare shi ai sanni ai ya wani ke sarati duka wanda daga gare shi ne ilimin annaba adam ya sauko gare shi ilimin annaba adam ta zo na ne daga wajen manzon Allah ba mala'ika ta ba ai gaji da mala'iku da ita gaba su kadai amma ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaji da halittu gaba daya yasa aka ce ilimin da yake cikin lahul mahfuz ba daga ilimin manzon Allah wa inna min dunika dunya wa rakaha wa min ulumika ilmul lawhi wal qadari yanda musulmi yake fada a gurbin kuma yanda maulana shugaba yake fada fa min dunihi dunya wa uhra wa ilmuhu amadda ila man lawhi ba'ru alladhi wa wannan ita ce magana da take tabbas wala ta kaza kakka rubuta abin da aka ce
inda adama aliman asma wai annabi adam ya san sunaye ne kadai shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya san sunayen da ne na abata a shi ma annabi adam ya san musamman ya واذكر كتنا إذ قلنا للملائكة يدعو كثير الملائكة اسجدوا لآدم واسجد لأنب آدم سجود سيئة سجد كغيسوا بالإنهناء تفسر سوقياوة سوقياوة تسجد إيوش يوسف وأبويه له كما يندى أنقل النبي يوسف ما يتنسى سجد عليه وهو تهيئة الأمة ثم المبارك ita ce irin gaisuwar da aka sani a umumin da suka gabata wa'amma tahiyyatuna amma mu al'umma ta musulunci gaisuwar da aka sani gare mu fahiyar assalam ita ce ai sallama wa alaihi in aka fi kusa wannan tawilin fada iskala ya zama ma ba wajen ce daman ai sujjadar a ta sunkuyawa ce ba wata hakika ba wa kala babu mufassiri wasu ba mufassirin suka ce inna sujuda sujjadar da aka ce mala'iku su wa annabi adam shari'i irin sujjada dai da shari'a ta zo da ita ne yuwar iljabhati ala al-ard ta fuskar a goro goshi a kan wa adam iblis shi annabi adam da aka ce a sujjada gare shi an yi sujjada ne gare shi a matsayin sa na aljumla ba wai shi aka yi wa a sujjada ba kan ka'aba kamar yadda ake sujjada ga ka'aba a matsayin ta na aljumla sujjada amma ba wai ita ake wa sujjada ba sujada Allah ake wa sujada yin sujada Allah ake wa shi kadai a shi adam adam al-qibla muhtabi da lil ma'ana wannan aya ce yadda ta zo yana aiki malin a dauke ta musu wannan fassara ko musu wannan fassara ba wani nasi da yake ayyana daya daga cikin fassarorin guda biyu in an da fasara na ɗaya cewa sujada ta shari'a ce to da aka ce ne adama kuma an ce ila adama lami ya kan zo so da yawa bi ma'anar ila ai ku sujjada wajen da annabi adam yake mutum ya ce zama alƙibla ku ya yi sujjada fasajjaru ba shi ɗan su suke mala'iku ai mala'ikun kuro wato ai mala'ikun gaba ɗaya bi dalilin ayatul nura saboda yadda ya zo a wata aya fasadar mala'ikar kulun wa azawun bal za mu sujudi li jami'il mala'ikati ala tahi shi yasa magana da aka yi cewa ana neman a sujada da annabi adam an yi wannan magana ne ga baki ɗayan mala'iku in an tsaya tabbatarwa kula da abin da yake shi ne lahir al lal mala'ikati allazina taradu walil jani ba wai ana magana ne da mala'ikun da suka kori walil jani daga duniya ba su kaɗai ba a'a da su da wani su ba shi ɗaya mala'iku a fasadar sai ku suke sujada illa iblis banda iblis iblis shi ne yake maka yake yin sujada shi iblisu daga ina aka rubo sunan a ila aka ce mishaqqun min ablasa iblasan bi ma'ana fa'isa an ga koshi ne daga anasa iblasan ma'anarsa ya shiga cikin wani hali mummuna وهذا هو الظهور في اللون المعقول وزن ابليس شيل سنن ابليس تبقى له المعقول فائدة لو فائدة قبل ما نيتي ابليس أن تسجد هذا الجنة أربعين ألف سنة يا إيجاد الجنة شكروا دبو أربعين يا إيجاد الجنة شكروا دبو أربعين مع الملائكة ya zauna kuma bayan ya yi gadi aljanna nan shekaru dubu arba'in ya zauna tare da mala'iku shekaru dubu tamanin ya zama shi ne mai mala'iku ma wa'azi shekaru dubu ishirin ya zama shugaban zababbun mala'iku shekaru dubu talatin ya zama shi ne shugaban ruhaniyar shekaru dubu ya yi kawaki jaura da al'arshi shekaru dubu goma sha hudu sunansa a saman duniya shi ne al'adida mai bauta ga Allah a sama ta biyu ko alzahi da mai tsantsani a sama ta wani sunansa al'adida masanin Allah a sama ta wani sunansa wani a sama ta biyar sunansa a taƙiyya mai tsoron Allah a sama ta shida al'adina mai tsaro mai taskancewa a sama ta bakwai sunansa azazila وفي اللون المعروف amma a yau ma mun tsaro ku sunan sa ne وهو قاتل ya alkalla daga karshen lamarinsa shi ya sa ga inda ya kare shi ya sa ɗan adam ko wata halitta ma ko wata halitta kacce yaudara da matsayin da take kai a yanzu kai tunani ga yadda za ka koma nan gaba shi ya sa masana Allah suke cewa kai musulmi kai ɗan adam ka ka taɓa duban wani ko ga kafiri ne ka ɗauka kafi in kai musulmi ne to imani ya kafirci amma dai shi wannan da za ka duba to ya zai ƙari ya za ka ƙari shayi a yau ya fi kowa kafirci amma a gobe ya dawo musulmi shayi a yau kai musulmi ne gobe abu ya juye wani ya zuwa lafi shi ya sa a koyaushe kakka dubu wani ka ɗauka kafi shi wala tara yadda shiriki yake faɗa a ra'iyarsa mashuriya a tasawufi wala tara yanki al'ari dunaka mu'mina wala kafiran hatta tugayyaba fil qabri بين يتامى الامر انت تغير ومن كان ذا سر يهاب من المكان saka dubu wani mumuni ka ɗauka ƙasa yake da kai kai ba mumuni ba ma ko kafiri ne kan ka ɗauka ƙasa yake da kai ka bari tukuna sai ka ga ka shiga kabari da wani hali ka shiga kabari ka shiga kabari a matsayin ana rufe musulmi ko ko ka shiga kabari a matsayin ana rufe wancan da ba wannan domin ƙarshen lamari abun koyewa ne daga gare ka wanda shi yake da wani asiri daga wajen Allah to ba abin da yake jin tsoro irin bakarullah a irin bakarullah yadda ake faɗa kissa na mashuriya an ce akwai wani mutum wanda yake lalubin kasuwa ba shi da kowa ba sun wani nasa ba ba sun wani waje nasa ba a kasuwa ya koyar shi ranar sai Allah ya karɓi ran sai aka rasa wanda zai masa wanka ma wanda zai kula da shi sai wani bawan Allah wani masani ya ga ai ba a so za ka wannan ba wanda zai alama kamar musulmi ne ai sai ya zo ya masa wanka yana ci masa wankan da ya zo wanke kafafun sai ya ga kafafan nasa duk dabbara dabbara sai ya ce oh yanzu haka wannan ma ko alwala ba ya yi bane hanyar sallah a nan da shi sai gawa ta buɗe baki sai magana da shi cewa to ko ni ba na sallah ai na musu musulmi kai ka san da yadda zaka kare kai ka san da yadda zaka kare shi yasa ko da ko da shi dan adam ya ringa tunanin da ya zai kare ba cewa shi wani bane ko an faɗa ga wasu Allah ya ba su ilimi ma amma a ƙarshe aka samu munan makoma wato ranar yin ba Allah zai ake na mu ayatina amma bai fan salaka min hafa a ba wuce ɗan ta kare jan gawi a shi illa ne kuma abin da ne kana bai da malaka yana rayuwa a cikin malaiku wato dai ta huwa abin da ne shi ne da shi ne uban aljanu haza a hankali wannan ɗaya ne daga cikin zantuka guda biyu wasali kawai na biyu ko abu shaɗi cewa tsakanin aljanu da shaidanu da bambanci shi ne zai uban shaidanu shi uban shaidanu ne ba uban aljanu ba a har bai da malaki yana rayuwa tsakanin malaki to wato yana rayuwa a cikin malaki wato wato su shaidanu filbatu bilan jini wata bangare ne daga aljanu dan yi nuna a shi ke da ba wanda ya imani a cikin gabanin aljanu aljanu akwai wanda sai imani akan samu aljani mumi amma ke dani ba mumi ne yadda ayan suratul jin suke faɗa a cikin wa'ina idza salihuna wa wa bishadun zalik kullu alaika ka ilalla muna da managarta muna da wanda ba managarta ba akwai wanda yake sun yi imani إلا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنا نخاف إلى الهدى آمنا به ومن يؤمن بالذي فلا مباحثا ولا رهبا وإنا من المسلمون ومن الفاسقون ومن أسلم فأولئك كان دور الشقاء وأما الفاسقون فكانوا لجهنم هذا yana rayuwa ne tsakanin mala'iku shi yasa istisna'i da aka ce illa iblisa istisna'i ne mu kadi ba wai yana cikin malaiku ba yanda wato kusurlani yake kada ولن يكن إبليس من أملاك ربنا على ما عليه ناقد العلم أول إبليس لا شبه له أمجده بس مجانا جمع شروع علمي ستدوغر لإتا بس مجانا جمع شروع علمي ستدوغر لإتا wato lammata safa har suka shashi لما تجي فدا في لسان كم كشاف لما تسفى إثبات الملائكة دا iblis ya santu da sofin mala'iku domin a ma'am sai aka haɗa shi a cikin fir'aji a wannan aya wace da iblis ibtida'i amma aka kafin zuwa a fidda shi ويدل على ذلك قوله تعالى fado bai yi tabaraka wa ta'ala da zai zo nan gaba a suratul kafi ya shirya musu wannan illa iblis kana min al-jinn fa fasaka an amri rabbi fa abata tayyiduna wa zuriyata wa awliya amin duni wa hum lakum adu fi sanzalimin badala يكون بس كفر إبليس amma yin mai shekistar iblis سبعة موارد a gurare bakwai في البقرة na farko a bakara والأعراف da kuma suratul arafi في الهجر da suratul hijri da والإسرائيل suratul isra'i والكهف da suratul kafi والكهف da suratul daha وهي تتلو wasa da kuma suratu dawuda ita ce ta mata na jinin ilmin bil mala'i la alilin iz yahtasibu in yuha ilayhi illa annama ana nadirun mubin qala rabbuka lil mala'ikati to annan ma aka faɗi kisar iblis wadda nan shine na ƙarshe قال بني إلا تلأوني لهم مؤمن إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين to وهي تسلية له صلى الله عليه وسلم hikimar da take cikin haka don a haƙoƙotar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ويبرك للمؤمنين ya ya zama fitina kuma da sauran mutane ولا يدور العاجز wala ya fitar da al'adu ne bauta wa Allah kai ya rubu da cewa shi ne bauta wa Allah ne ولا يسمع الحاج wala ya kana da al'adu ne saba wa Allah kai ya fitar da da samun rahama Allah duk irin da kake bauta wa Allah to ko wannan ya rubuce ka ka ɗauka kai ne wani matsayi ne wajen Allah kai dai kai kokari dai a samu a kai a haka da wani da kake saba wa Allah to kan ka fi dare daga samun rahama Allah a yau din nan in ka dawo ga Allah sai Allah ya karbe ka ya annabi ibadiya anniya ana ghafur kul ibadi allazina asrafu ala anfusihim la ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah illa Allah yaghfiru dhunuba jami'a
وهذا يعلم الاستثناء مستثنى a ta yi isra'i ya zama mutasili ne قوله تعالى كان من الجن aifin fi'in yana ayyuka irin na aljanu والعقاب أولى amma dai a ce al'awwal na farkon shi ya kusa ne a shi ba shi malakun yake ba to a ya a ba ya ki intala ya ki ila sujudi daga yasujada ko takabara ya yi girman kai takabara ya yi girman kai na istaqala ya zo da ma'anar tafa'ala ne a kamar istijaba ya istijaba ka shi ko istaqala ya zo da ma'ana afa'ala kamar istijaba ya zo da ma'ana ajaba وقال انت انا خير منك شيء على نفسه يا اخي لك على معك هذا وجه تكبري وانا اللي يجاوي يجرمك وبين متى الأيدية في الآية الأولى إبليس ya bayyana dalilin da yasa shi yake ganin kansa ya fi annabi adam a ɗaya aya قال تعالى إن وليد يسعى لك من نار ما نفسه من دين يا ما بعد إن تجرى wanda ni din nan su ji iblis ai ka hance ni ne daga wuta shi ku ka hance shi daga yanzu كان بعض المفسرين sashen malamin tafsiri ya ce وذلك مردود wannan hujja ta iblis hujja ce wanda za a yi rabin ta في أمور da dalilai daban-daban الإنهاء yana daga dalilan da za a yi rabin ita wannan hujja ta iblis cewa na ba da wani kawun na karatu da alba an haɗa jikinsa daga asalai guda hudu akwai ɓangaren nadi akwai turadi akwai ma'i akwai hawa'i بثلاث إبليس sabanin iblis لا زال يخرج shi yasa ba da dalilin da Iblis zai ce ai ya fi tsaya mutum ya fi ɗan ya fi annabi Adam وينهى yana daga dalilan da za a yi rage إن الله هو الخالق لكل شيء cewa ai Allah shi ne ya halishi komai فلا يحلون الصلاة farla illa huwa ba wanda ya san bibiyuwa da komai yake da shi in ba Allah ba wala hu ajma ila man ja'a ala man ja'a yana da damar bibi ta wanda ya nufa ga akan wanda ya nufa ومن هذا البلد akwai dalilai daban-daban ne da aka kawo cewa wuta korewa ta shi abu ya koma doka amma shi ne ku ai a shi ne ma tsirrai suke fitowa har su ninninka a ga baya ɗaya ta fito ta koma goma ga baya ɗaya ta fito ta koma ɗari ga baya ɗaya ta fito ta koma dubu bayan gwagwar ɗaya aka shuka ta fito ta girma Allah ne ya san mangwaro miliyan nawa za a shiga da wannan baya ɗaya amma a ina ake shuka ta za a shuka ta a wuta in aka shuka a wuta ai kole ba za ta ta koma shuka a me za a shuka a yanko a yanko a ce a yanko ne ake ake tabbatawa amma wuta ita ai harka wata to to kada ya kafi ya kasance a cikin wanda ke masu gudun cewa Allah wanda ta kafi da Allah ke irin da a sanin Allah وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها ومن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
suka ce da annabi adam kai adam da kai da matarka ku zauna a nan shi wannan an tara taki taki ne ne da ni da mutane da ni da mutane a cikin kusurwa ni ku dafa alai ya ala ko da suka ce yadda ai ma ne ke fada wal alal ne da nafsin mutasil a kan tafsir da ne da lokacin au fasil ma ka zauna da kai da matarka ita ce hawa bin majdi ana faɗa da mata hawa وكان على أمر إلا وجد يحكم في هذا الدين حواء لما تركزوا أن نبع آدم كلنا على كده يسأل الجنة وكلنا منا جدا الجنة أكل المدن في ما يمشي واسع من الوان عشر فيه ما إلا أكل هذا الشيء ما كان يقول إنه كان يقول ولا كرمان سلبا ما أبقى لا أكل وأنا بشر ما هو ما هو لو كنت لا كنت لك الأكل منها ya ce daga nesa wani ya ce da wasu ce alkama wani sharbu ta ce bishiyar nan ta ina binci augari ma augari ma wasu ce ma wata bishiyar ce ta wani abu daban ba waɗannan da yin ba fata kuna ni da zalimi fasa tsira sai ku zamo daga alzalimai al'afina masu saba wa Allah tabaraka wa ta'ala masu saba wa Allah tabaraka wa ta'ala فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما ما كان فيه وقل وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عزيز ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ranar an mace shaɗan ya rantsar da su a iblis shi ne iblis ƙasa mahula ya tafi da su wata kira aka ba a ranar hula a wata kira a matan da aka lamsa ya je a nufi bayan zayar shaɗan ya kutar da su na horma ya matsar da su an ha daga aljanna ayin jannati ai daga aljanna ya kan lahuma sai fuskar yake da su halar su kuma na ce da wuce in ba kwa so zuna muku bishiyar da in kun za ku dawwama wa qasa hum ma billahi ya mutu da zuwa da Allah innahum lahu ma la ilaha illa huwa cewa abin da ya mutu nasiha yake mutu fa kana lillah wannan ya jawo ta shi daga gare ta ba alhamma ya fita su min ba ka nafi daga abin da ke cikin ta da na yi da daga ni'ima wa kullana in ka ce da su kuma ku sako ila dalil zuwa duniya alkuma ku sako kasu da komi masa wasu ba a laifin da Allah ku kunta da su yi kuma daga yayin ba ku alhali sani ku ba ku ne ta sashi yayin ibadin abu masu ba ne ga sashi min zulmi ba a yin ba a me yake kawo ga ba zalunci idan da za a daina zalunci sai ga ba ta hau ta hau daga tsakanin dan adam da tsakanin mutane amma zalunci shi ke kawo ga ba wani kuma da ta hau za ku samu matabbaci ga wani bara da kuma tabbata a duniya wato za ku samu zama a duniya wata abu da jin daɗi ma ta tabbata ƙorariya abinda za ku ji daɗi da shi bin da bakiya daga abin da kuke tsirarwa ila yin aji zuwa wakacin ƙarewar ajullan ku ila wakacin ƙira'i ajali aji zuwa wakacin ƙarewar ajullan ku.
فدرق آدم بربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
Sadaka Adam, annabi Adam ya karɓi kalimati wasu kalmomi min rabbihi daga wajen Ubangiji, alhamahu iyyaha da Allah ya masa ilhama wannan kalmomi. Wa fi kirati a wata kira a saniyya bi nasi Adama wa rafi kalimato. Fatalaka Adama min rabbihi kalimato. Wasu kalmomi suka zo ga annabi Adam suka zo ga annabi Adam daga wajen Ubangiji. Ai da abu. kalmomin suka zo ga annabi Adam wahiya kalmomin su ne rabbana zalanna anfusana al-aya ayar da aka faɗa a can a suratul a'raf fada aniya annabi Adam yi addu'a da wannan kalmomin fata ba nan shi ke nan Allah ya karɓi sunansa abin da tawba da ya karɓi sunansa inna wa ila wajhi huwa tawwab shi ne mai yawan karɓar duba ala ibadihi ga bayansa in za ka saba wa Allah dubu kana duba kana komawa gare shi Allah zai karɓi sunansa akwai shi mai jin kai da su قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون kullum muka ce da annabi adam da matarsa hawa da iblis da mikijiya irhimina ku sauko daga aljanna ina da daga aljanna jami'an gaba daya karrarahu amma da ta wannan ne ku dafa alai ko dai a ifa alai dan ya alafi a kansa fa imma fi ilham kitabu ni in ashadiya fi mazaida da asali kin sai kuma aka sa ma wanda take zaida sai ya zamo aka yi gamin nunin kintin a cikin mai kuma imma imma ko dai shirya za ta zo muku daga gare ni ita imma ini biki kamar wannan imma kalma biki akwai in akwai ma akwai kuma imma wadda take ita kalma ɗaya ce. kamar na suratul insan ko suratul gari imma ta ke rawa imma ka kura wannan imma kalma ɗaya ce yan talatin kalmomin adabi wato da a wajen tafsiri wannan ko in ma kalma ne ce da inda kuma ma ko da shirya za ta zo gare ku daga waje na kitabu littafi ya zo muku wa rasulun da manzo ai ai au rasulun makan ko kuma ma a ce an aiko muku da manzon ne kadai ba tare da littafin ba kamar da ya magana wanda ya fi shirya ta ya fi shirya ta فآمن به بعد الجهاد به بعد الجهاد الله وعمل بآياته أيدي لهم الله سلام عليكم ما سوى لهم فأباكم ورزقوا على هنا ولا هم يعلمون ما يدرى يأتي سود إلا في بين في الآية على هنا بأن يدخل الجنة حين شوى لا تتجع الجنة لا تتجع الجنة والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين كفروا أما وإن التكافر وكذبوا بآياتنا تكفرت آيين ألا كتبنا يتجمل ألا يتوكل فأولئك ما سوى الصفة أصحاب النار سون إيوتا kun biya halin wanda su innan in zai shiga wutar ba magana fita ba yadda za a yi fitar gari ta ba ki sura abada za su zauna ne har abada la ya tanauna wa la yuhrajuna ba za su kare ba ba kuma za a fitar su daga wutar ba Allah ya kiyaye ba Allah ta tashi ba ne Isra'ila alhamdulillah
سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله
Allah ka nuna hukumar amince wanda aka fara yau Allah nuna mana gama a wannan lafiya kuma Allah ya karɓa daga gare mu Allah ya mana shahama ba duk da za su zama karɓaɓɓu a wajen Allah ya ka mana wata mu da malaman da ake Allah ya rubo da hannu da hannun yaran mu matasa Allah ya kawo da duk wani abinci daga gare mu Allah ya kawo da duk wata annoba daga gare mu Allah ya kawo da baki ɗayan musibu daga gare mu Allah ya kawo lafiya da ba mu kwanciyar hankali da yalwata mana a rayuwar nan. Allah so ka mana da albarka a ciki ka kare mu ka kare addinin mu ka kare komai na mu ka kare rawukan mu da tukuna mu da dukiyoyin mu da yaran da yaran da mutum mu gaba ɗaya da barka da sallallahu alaihi wa sallam da alƙalar da fatiha ɗaya da sanar da fatiha uku.
الحمد لله
Gracias, gracias.